الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشي غبا دكرات للتافن أكيدة نا أصول السنة wallafar babban malami al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wanda darasinmu na sha takwas a wannan rana mai albarka ta juma'a to a gurguje hawaye dai muna nan cikin shafi na sha hudu in ba a manta ba malam yana magana ne akan usul wasu turaku ginshiƙai da ahlus sunna wal jama'a tun daga kan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i suke a kai wanda duk abin da ka ji an faɗa to ijma'i ne na malaman sunna wanda ya kauce musu to shine sai ka ji an ce dan bid'a ne saboda ya sauka akan wani asal min usuli ahlus sunnati wal jama'a yawwa wannan shine manhaji an gane diya da za ka karanci abin da ya shafi tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya da wani sashe na tauhidul asma'i was sifat to kana da buƙatar kuma sanin manhaji shi wannan littafi na manhaji ne don ka karanta su al'usulus salasa alƙawa'idul arba'u su kitabu tauhid kashfu shubuhat da har yanzu baka san aƙida ba a baka san aqida sai ka san manhaji shi manhaji amfaninsa shine zai koyar da ka yadda zaka gudanar da komai an gane bisa abin da magabata su ma suka gudanar da shi eh an gane kuma zai taimake ka ka san usul ijima'i na malaman sunna akan kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu to da yawa wasu zaka ga suna bugun gaba ai muna da tauhidi ai mun san aqida amma kuma ba su san komai ba eh saboda ba su san manhaji ba ba su san usul na ahlus sunna wal jama'a ba ta sa ga mutum wani zubin yana da awas sunna to amma sai ka ga ya ya hau wani asal min usuli ahlil bidai ba tare da wasu sai ga ya hau minbari yana zagin shugabanni yana cin mutuncinsu wanda haga asal ne na alkhawarij tushe ne nasu an gane amma kuma zai ce maka shi malamin sunna ne yawwa sun karanta kitabu tauhidi sun yi kaza su suna tafiya a kan ai suna tsayar da sunna suna kawar da bid'a amma kuma gashi ya hau wani asal min usuli ahalil bida'i me ya kai shiga wannan saboda bai san manhaji ba can kawai abin da ya karanta shine tauhidul rububiyya ba abota ma kowa sai Allah tauhidul uluhiyya sannan komai Allah ya halicce shi ba a daura laya ba a kaza ba a kaza ba a kaza wannan wani bangare ne na aƙida ba shi kadai ne aƙida ba ina fatar an gane yau to shi yasa wasu da yawa sai kaga cikin sunna suke kuma suna kiran sunna in kai karatu sosai ka san manhaji to zaka dinga jin afkar na 'yan miliya a tattare da su ko na alkhawarij ko na aljabariya ko na almurji'a ko na almu'tazila ko na gulatu sufiya duk zaka samu eh saboda ba su zurfafa karatu a wannan bai to shi yasa mu da muka tashi tunda wannan gefen aka fi matsala to shi yasa sai muka fara da wannan alaqidatul wasiya ma da zamu sa ita ma duka bisa wannan babe ne eh tunda dukkan mu kowa ya san ba abota mu kowa sai Allah kowa ya san komai halittan Allah ne ko ba haka ba kowa ya san ba a daura laya eh ga wannan ma'ruf ko baka je makaranta ba zaka yi ta ji malamai suna wa'azi da sauransu to amma wannan shine baka cika jin ana wa'azi kansa ba eh to shi yasa zaka ga ya dan shiga eh an gane yawa to da yawa cikin masu da'awa za ka ga sun fada wannan babi din to yana da kyau mu ba shi mahimmanci kwarai da gaske ina fatar an gane yawa in ka san abin da zai kare ka daga shirka to kuma ka san abin da zai kare ka daga bid'a eh tunda cewa kai zaka tsayar da sunna kame to sai zan sunna ɗaya ka sani amma baka san bid'o'i ba to kaga sai a fada cikin ta eh to daga cikin wannan asal shine mala ya ce mu ahli sunna duk yadda mutum ya kai ga da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala in ya mutu to in ba Allah ne ya faɗa ko manzon Allah ba za mu ce kaɗa an ɗa aljanna ba ne ba ma faɗa an gane sai dai mu mi mu kyautata mai zato ko yawwa amma wasu daga cikin ahlus sunna an ga sun mutu kuma wasu na cewa ai ya aljanna ne ai sun yi shahada wannan ba fahimta ahlus sunna bane eh dan ko jihadi mutum ya je an haka shi ba iyakan eh to sai dai ka ce muna kyautata masa zato an gane sai dai mu ce muna kyautata masa zato kaga wanda ya mutu kan hanyar da'awa da sauransu bai kai shi ba wanda ya ɗauki takobi misali a tsara ya tsara an ka kashe shi to ko shi ba a cewa kaɗan ya yi shahada ko ɗa aljanna ne a ga ƙisar kirkiratu eh sananna an je jihadi an kashe shi sai sahabbai wasu daga ciki suka dinga cewa ai kaza ai shi lafiya launi nabi ya ce a ba haka bane akwai wata riga da ya sata cikin ganima kamin a raba ta kuma za ta kai shi wuta gashi kuma a filin daga da takobi kuma an kashe shi to kaga sai dai abi a kyautata mu mutum zato an gane yawa saboda haka ɗabi'a ce ta 'yan bid'a musamman gulatu sufiya da 'yan shi'a arrawafi suke da wannan aƙida inda kai mutumin kirki ne to shikenan aljannan ma sai dai ka ba wani kawai saboda ka kai sai dai ka ba wani ba ya batun ake wai a kyautata ma zato kaza kaza da sauransu ba to haka duk zunubin mutum in dai abin da yake ba shirka ba ne ya mutu bai tuba ba to shi ma kada an ba sa cewa dan wuta ne sabanin alkhawarij da almu'tazila a ga suke da aƙidar mai aikata zunubi ko da ba shirka ba ne in ya mutu bai tuba ba to kafiri ne kuma wuta yayi duk da su al-mu'tazila suna cewa huwa fi manzilatin baina manzilataini eh su sun ce bai musulunci amma kuma ba kafiri bane manzilatun baina manzilataini eh da an ga tambaye su abinda suka faɗa kenan wai wani masauki ne tsakanin musulunci da kafirci to duk wanda ya mutu yana kabira bai tuba ba to wannan matsayin yake ba za mu ce mishi musulmi ba kuma ba za mu ce masa kafiri ba amma fa a lahira kuma wuta yi su kuma alhawari suka ce a kaɗan ɗan wuta ne in dai bai tuba ba yana shan giya ko yana ƙarya ko yana annamimanci sauransu to arde ne a wurinmu an gane to sai ahlus sunna suka ce a wannan fahimtar taku ba daidai ba ne an gane yawwa tunda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to can ya kamata a sashi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha eh sai a bar shi ta hatal mashi'a tunda da ya mutu yana zunubi kuma bai tuba ba to sai a wakkala lamarinsa zuwa ga Allah in Allah ya ga dama ya azabtar da shi saboda laifinsa in ya ga dama kuma zai iya cewa ya yafe masa sai ya shiga cikin liman ya sha'o ɗin tuta iya yiwa yana ciki to kaga in ka ce ɗan wuta ne ka kayi shishigi ta shishigi ga Allah to har koyo shi ahalus sunna zaka ga su tsaki suke saboda dalili suke bi ba su sa hankali da tunane ko kwatance-kwatance a sha'anin addini saɓanin dukkanin ɗawa'if da 'yan bid'a e to za ka ga wasu hankali ma shine al'asulu ma min usulihim e hankali suke fara gabatarwa kamar su al-mu'tazila din da wasu daga cikin al'asha'ira cewa ko da nassi ya zo inda sai mun gwara shi da hankali in hankalinmu ya karbe shi sai mu tabbatar in ya ci karo da hankalinmu to in yana tawilantuwa mu yi masa tawili shi yasa haga suna tawili wa sifofin Allah yadullahi sai su ce ai ba hannu ake nufi ba kudurar Allah ake nufi eh arrahmanu ala al'arshi sawa ai ba za a ce Allah na sama ba ba za a ce kaza ba za a ce kaza ba irin wannan saboda sun shigo da hankali suna ganin in suka ce Allah yana sama to ai na farko an yi wa Allah makani kaga hankali kenan sannan na biyu an nuna Allah yana wani abu na halitta yana ɗauke da shi haka suka yi ta kirkiro abubuwa suna wahala kansu amma su wahala suna suka ce a'a inda nasi ya tsaya mu man tsaya nan abinda nasi ya faɗa tunda Allah ya ce yana sama ya daidaita a kalar shi shikenan eh maganar ya ya daidaita ko kaza da kaza ba ruwanka da wannan ba wanda ya saka dama me ma'anar musulunci al-islamu lillah Allah ya faɗa ka miƙa waya ka gane ko baka gane ba ka gamsu ko baka gamsu ba ka fahimta ko baka fahimta ba shine asalin musulunci eh to wannan shine to shi yasa ba a wasa da aqida ba a wasa da manhaji yanzu kana ganin mutum ya faɗa rami bai sani ba to sai malam ya ce wa mallaki Allah bi zambin duk wanda ya mutu ya haɗu da Allah da wani zunubi tajibu lahu bihin naru wanda wuta tana wajaba akan wannan zunubin ta'ibin amma ko da ya mutu kuma ya tuba ya tuba ga Allah subhanahu wata'ala ghaira musirrin alaihi ba wai ya mutu yana dogewa akan zunubin ba to fa inna Allah ya tuba alaihi Allah yana karɓar tubansa saboda wa ya ƙabalu taubata an ibadihi Allah yana karɓar tuba wa gabayinsa ko wa ya afu to kakan haka ya faɗa wa huwa allazi ya ƙabalu taubata wa ya afu an sayyi'at to ka gani tunda haka Allah ya faɗa kaga abin da zamu ɗauka tunda ya tuba to mu zamu yi aiki da zahiri ne eh zamu ce tunda ya tuba to shikenan Allah ya yafe masa eh qala sai ce wa mallaki yahudu wanda ya haɗu da Allah wa qad uqima alaihi haddu zalika zambi kuma abin da yake yi akwai haddi akan wannan zunubin kuma kamin ya mutu an tsira masa wannan haddin kila zina yake to kamin ya mutu sai ya tuba kuma shugaba ya tsira masa hukuncin haddi in ya yi aure dama jefe shi za a yi ko in kuma bai yi aure ba sai a yi masa bulala ɗari a kai shi gidan yari shekara ɗaya e matashin da ya aure kenan a matashin da bai yi aure ba ya zina ko mace wadda bata yi aure ba to wannan haddin mala ya ce idan aka tsaida masa shi fi duniya a duniya fa huwa kafaratuhu to wannan haddin shine kafaran ya wannan zunubi eh bai cikin abin da yanzu za a yi masa hisabi akan sa ranar gobe kiyama eh ko yana shan giya an ga tuba kawai ba ta yi suka ce dole in dai laihin na da haddi sai an tsaye da haddi eh amma in ka tuba lahira din to sai a yi maka haddi sai a karbi tubanka in nan duniya ba a samu ma haddi ba ba za ka ce a yi dace banza ba to za a baka haddi to wannan ana maganar a haddin kuma ya zamo da sharaɗin akwai tuba cikinsa an gani? yauwa banda wanda shi bai tuba ba amma kuma an tsaida masa haddi to sun ce wannan haddin ba zai goge wannan zunubin nasa ba dole sai in ya haɗu da sai in ya haɗu da tuba to shi kuma sai zan bai tuba ba kenan sharaɗin karkare masa zunubin ko da an yi haddin to sai in ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sannan ne haddin zai amfane shi in kuma ya tuba babu haddi to haddin yana nan an rataye shi sai ranar tashin kiyama sai a masa in kuma Allah ya ga dama kuma zai iya cewa ya masa afuwa amma dai al'asal haddin yana nan an gane ba zai faɗi ba to wannan suka ce ana magana ne in ya zan haƙƙin ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala shi ake maganar haddi zai zamo kafara gare shi amma in haƙƙin akwai haƙƙin ɗan adam a ciki kila wani ban Allah na ya kashe to wannan ko da an kashe shi bisa ga tuba to haƙƙin wancan fa yana nan eh labudda min alqisas dole sai an yi kisasi ranar tashin alkiyama ko da an kashe shi kuma ko da ya tuba ita tuban da kuma haddin za ta goge laifin da yake tsakaninsa da Allah ne an gane ko? yawwa duk da an samu wasu da suka fito suna cewa ai haƙƙin wani ma Allah yana yafewa wannan kuskure ne rashin karatu ne abinda al'imamu ibn kasir ma ya faɗa a tafsirinsa a suratun nisa'i ina jin wa man yaqatul mu'mina ina jin karkashin wannan aya yake cewa ijma'i ne ma na malamai cewa tuba ba ta sarayar da haƙƙin halittu an gane ya ce ijima'i ne ma na malamai akan haka na batar an gane abin nufi idan ka kashe mutum bisa zalunci da gangan ko da ka tuba ko da an kashe ka an ma kisasi an gane mun ji can an ce zai zama kafara to wannan haƙƙin Allah ya shafa yanzu haƙƙin shi shi shi wanda ka kashe an gane to yana nan ranar tashin kiyama dole sai an yi kisasi so cewa haƙƙin Allah da nashi da na bayi saboda suna magana wai wani shugaban ƙasa ko ya rasu an ce ko a yafe masa ko wane ne wane ne wasu sun fito sun ce su ba za su yafe ba to shine sai aka samu wasu da sunan malamai suka ce ai ko ba su yafe ba Allah ya yafe to wannan kuskure ba daidai ba ne an gane yau duk wanda ka zalunta ka ce shi yafe ma ya ce ba zai yafe ba to haƙƙin yana nan dole ranar tashi alkiyama tun daga hadisai nan tili suna bayani akan kisasi amma a ta tsakanin ma dabbobi dabba wa dabba in akwai zalunci sai an yi kisasi wannan mai kaho ta soki wannan mara kaho ran tashin kiyama sai an yi kisasi tsakaninsu wallantana mutane na fatar an gane to shi yasa akwai abin da yake rudar da su su masu waccan magana cewa to ai duka laifi ne kuma Allah ya ce inna Allah ya gafiru zunuba jami'a kuma to ai shi ma haƙƙin ɗan adam ɗin da na Allah ai duk cikin zunubi yake da shi ma wannan kaga kuskure ne ai shi haƙƙin ɗan adam ai ba a kira ne zunubi shi sa ko malamai in kana karanta littattafai ba sa kira ne zunubi abinda suke kiransa da haƙƙi hukuk ake kiransu eh haƙƙi ake kiransu abinda a zunubi yanzu misali in ka kashe mutum an gane to ƙarfin halin da ka yi na kawar da rayuwarsa shi an laifi shi an laifi an gane haƙƙinsa ne shi kuma ka raba shi da rai wannan ba zunubi ba ne shi yana na yana cin gashin kansa ko ka sace dukiyar mutum an gane to ƙarfin halin da ka yi na kaje tunda Allah ya hana sata ka je ka sace dukiyar to wannan jur'a ɗin ita zunubi amma raba shi da kai da dukiyarsa mallakinsa halaɗinsa to shi ba zunubi ba ne haƙƙi ne sai ka biya to shi yasa annafarawi yana da sharhi da yawa risala alfawakihu dawani ya yi wannan tambihin yace to kuskuren da ake samu kenan su masu cewa ai haƙƙin ɗan adam ma Allah yana yafi ai ce wallahi kuskure ne haƙƙe daban zunubi daban duk ayoyin da kuke jayewa inna Allah ya gafiru zunuba jami'an kaza kaza da sauransu illa man taba kaza kaza kaza ana magana ne akan abin da yake zunubi an gane to su kuma hukuku na bani adam ko na halittu wa junansu su kuma ba zunubi bane ba malamin da ya taba kiran su zunubi babu zaka ga malamai hukuku suke kiran su an gane hukukul adamiyina ko hukukul khalqi haka suke kiransu ina ba an gane yau to saboda haka babu tun cewa Allah yana yafe haƙƙin wani babu wani ko kafiri kan zalunta in bai yafe maka ba to akwai akwai kisasi ranar gobe kiyama tsakanin ka da Allah kuma wannan shine kamala adalci an gane wannan shi ke nuna cewa Allah adali ne ma tunda ya hana ka ka yi abu kaza da ka tuba shi sai ce ya yafe maka wancan kuma da yake haƙƙin nasa yara ta yi gare ka sai aka ce kuma sai an maida masa haƙƙinsa to shi sa ibn al-qayyim a littafinsa al-wabil sayyib yace to diwani na huququl ibad yana cikin abin da ba a gogewa eh mana duk wanda ka ci haƙƙinsa to akwai wani littafi ana kiransa diwani diwanu huquqil ibadi to duk haƙoƙin bayi can ake rubuta maka su an gane akwai diwani tsakaninka da Allah to shi diwanin halitta ya ce ba a goge shi yana nan to haka in ka samu su majmu'ul fatawa shekul islam ibn taimiyya duk sun yi waɗannan bayanai cewa tuba ba ta sariyar da haƙƙin halitta ba ta sariyar su a shehu salihul usaimin ko littafin nan nasa ka ɗauka sharhu riyadu salihin juza'in farko da ya zo yana sharhi akan kissan mutumin nan da ya kashe mutum 99 da yana cikin dalilansu to a cikin hadisin ya kawo wannan magana ya ce haƙƙen bayi tuba ba ta sariyar da shi an gane? sau da haka na farko ita wannan kissa kaga labari ce ta faru ne a banu isra'ila shar'u man qabla na ce an gane to shar'u man qabla na kuma in ta ci karo da abin da yake na shari'a mu ba a aiki da ita sannan siyakin kissa din babu abin da ya tabbatar da cewa shi wannan wanda ya wannan kashe mutum 99 din ya cika 100 da wannan mai ibada babu abin da ya nuna musulmi ne a gane yauwa saboda a cikin hadisin an ce bai taba aikata wani aikin alkhairi ba to zai yi a samun musulmi bai taba aikata wani alkhairi ba a cikin hadisin akwai wannan lafazi lam ya amal khairan qattu bai taba aikata wani aiki na alkhairi ba to kenan kaga ya nuna ba musulmi bane da in musulmi ne dole a same shi yana da ko tunda akwai ibadu da aka dora masa yi to cikin wannan hadisin shi a sheku salihul usaimi ya wannan magana cewa lallai lallai in kisa ya shiga tsakaninka da wani to na farko haƙoƙin kala uku ne akwai haƙƙi tsakaninka da allah ya ce karka yi kisa kayi wannan nashi matsayi tsakaninka da allah ne akwai haƙƙin 'yan uwa su 'yan uwa in an yi kisasi to haƙƙinsa ya faɗi na batar an gane in ba a yi kisasi ba su ma haƙƙinsa yana nan shi yasa za ka ga in kisan ba na ganganci ba ne aka ce su karɓi diya kuma suna cewa sun yafe sannan akwai haƙƙin shi wanda an ka kashe to kaga hukuku ne guda uku to duk ayoyin da ake magana na tuba ga sauransu da waye-waye ana magana ne akan haƙƙin shi Allah don shi azzunubi a gane amma su sauran nan kaga duka hukuku ne haƙƙe ne haƙƙe ne haƙƙe ne shi kuma Allah cikin kamalarsa tunda ya ce inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman to ka gani to yana daga cikin kamala adalcinsa shine in haƙƙin ka yana wajen wancan ya ɗauko haƙƙin ya maida ma abin ina ba da gane amma a ce haƙƙinka yana hannun wancan kuma a ce kai ka sha ai kaga wani nau'i ne na zalunci Allah ba zai yi haka ba ko zai yi to kaga ba zai yi ba to shi al'imamu ahmad da yake magana a nan cewa in an masa haddi to haddin ya zama kafara a kansa to yana magana ne akan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala to in an je lahira ɗin wasu malamai an tattauna ya za a yi a biya shi wasu ka ce za a ɗauko ladansa a ba wancan wasu kuma suka ce in bai da lada a ɗauko zunubin shi wanda ya zalunta a loda masa eh wasu kuma suka ce a'a allah zai yi sulhu tsakaninsu a can lahira ɗin har shi wanda aka zalunta ya gamsu da cewa eh ya yahi a can lahira ɗin kenan wasu kuma suka ce a'a zai iya yiwa cikin gani masashi Allah cikin falalarsa ya ɗebo ni'imominsa sai ya ba wanda aka zalunta kaga dai duka dai haƙƙin da yana nan don in babu shi duk babu wannan ai kaga shi da yake haƙƙin Allah ai ba ai magana me za a yi ba saboda an riga an yafi amma cewa za a bashi lada ko za a ɗauki zunubinsa a bayar ko za a yi sulhu tsakaninsu ko Allah zai ɗauko ni'imominsa kaga duk wannan kenan an tabbatar da haƙƙin yana nan wannan shine magana ta ilimi yawwa ko littafin akwai al'imamul ƙurɗubi mai tafsiri yana littafi da ya yi a tazkiratu fi a hawalil mauta ya yi dogon bayani akan wannan matsala ɗin da in kun same shi zai taimaka kwarai da gaske to Allah ya ganar da mu Allah ya amsa mana dama dama matsalar shi ne mutum ya yi magana kan abu bai gama ma fahimtar abin da yake magana ba to shi ne sai ta sa mutane cikin rudu tun da shi ma rudaddin ne eh eh eh a ba a ce a dan wuta ne kwarai ku sai dai a ce ana ji masa tsoron azabar in dai shi musulmi ne saboda shan giya ba kafirci ba ne sai dai a ji masa tsoron azabar Allah za a bar shi karkashin mashiyar Allah tunda Allah ya ce inda Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika to ma duna zalika shan giya ya shiga zina ta shiga sauransu amma wannan ya shafi iya haƙƙin ubangiji bisa bayanin da muka yi amma in wadda ya zina da ita kaga mata aure ce to kaga akwai haƙƙin yawa shi ma sai an yi kisasi amma wancan hukunci na a jefe shi in mai aure ne ko a yi masa bulala shi ya faɗi in ya tuba kuma Allah ya karɓi tuban amma keta alfarman matan wancan da ya yi kaga ya ci haƙƙinsa to shi wannan yana nan sai an yi kisasi ko da an tuba saboda shi haƙƙi ne ba zunubi ba ne to su abin da suka kasa fahimta ke saboda ayoyi sun ce gaba ɗayan zunubi Allah yana gafarta wannan gaskiya ne ba ku fahimci ayoyin ba ne da kuma ita karan kanta asalin matsala ɗin me ake magana a kai su fa malamai ba suna magana ne akan asalin zunubi ba suna magana ne akan alhukuku shi kuma wannan da aka ce ya rasu kaga talakawan najeriya suna ganin kama akwai wasu haƙoƙi nasu a kansa wannan ba zunubi ba ne ya yi musu alkawali za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma ƙarshe ya zo ya ƙare kuma suna ganin kamar abubuwan ba su samu ba an samu wasu abubuwa na fitintunu ana ganin kamar shi ya jefa mutane cikin bala'i to kaga wannan duka haƙƙi ne tsakanin shi da bayan ba zunubi ba ne kamar yadda shi annafarawi ya faɗa Allah ya datar da mu to bari mu ƙarasa saboda lokaci ya yi ko inda akwai karatu na gaba to shi ne ce wa mallaki yahu kama ja a filhabar kamar yadda ya zo a hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wato haddi ɗin kafara ne gare shi idan an masa wannan ya tabbata daga manzon Allah wa mallakehu musirran gaira ta'ibin wanda kuma ya haɗu da Allah ba tare da ya tuwo mina zunubi tsakanin zunubai allati qadis taujaba biha al'uqubata wanda kuma ya cancanci a yi masa uquba saboda su to fa amruhu ila Allah eh shine maganar doctor eh laifi yake yi kuma ya mutu bai tuba ba kuma laifin ya cancanta a yi mai azaba a kansa to za mu ce kafiri ne mala ya ce fa'amruhu ilallai amma da sharaɗi inda shi musulmi ne sai mu bar lamarinsa ga Allah in sha'a azabahu in Allah ya ga dama zai masa azaba wa in sha'a gafara la in kuma Allah ya ga dama ya gafarta masa an gane wa mallaki yahu amma wanda ya mutu ya haɗu da Allah huwa kafirun kuma yana kafiri to azabahu kada'an shi kan wannan Allah zai masa azaba wanda yake kafiri ya mutu to shi kada'an zaka ce dan wuta ne ba kai laifi ba eh ahlus sunna suna faɗan haka an gane yawwa tunda koda bai da wani laifi sai iya kafircin da yake a ransa to wannan kaɗai ya wajabtar da shi shiga wuta kuma shi Allah bai yi alkawalin zai yafe kafirci ba ya ce baya gafara da kafirci da shirka bai gafarta su in dai mutum ya mutu bai musulunta ba to kaga shi yasa ahlus sunna suka ce ba laifi bane ka ce masa kafiri dan wuta walam yaghfir lahu Allah ba zai gafarta masa ba ne yana ishara zuwa ga waccan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi to kaga wa yaghfiru kaga la yush la yaghfiru hmm? an yushraka bihi alƙawali Allah ya daukan makansa shi yasa duk abin da mutum yake yi dai ba kafirci ba ne tunda akwai hadisai ma da suka tabbatar da ko da an sa su cikin wuta ɗin inda akwai wani nau'i na imani a zukatansu ko mi ƙanƙantansa to ƙarshe za a fitar da su daga wuta da a kai su aljanna in har ba su shiga cikin liman ya sha'u ba an sa su wuta don ƙunar wutan ya goge abin da suka yi na zunubi tunda masu sabo kashi-kashi ne akwai waɗanda Allah zai gafarta musu akwai waɗanda sai Allah ya sa su wuta amma an sa su wuta ɗin kuma ƙarshe Allah zai fitar da su inda suna da imani amma su kafirai to su ne za su ci gaba da dawwama eh a wuta ɗin insha Allah to nan za mu kwana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته